الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو منا يمتن جمعة hudu daidai ga watan al-muharram hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta 1400 da arba'in daidai wanda ya daidai da sha hudu ga watan tara shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya domin ci gaba a cikin karatun littafin namu mai albarka kitabu tauhid na babban malamin nan Allah ji shi da gafara ko Allah ya kare shi Salah ibn Fauzan al-Fauzan a yau insha Allah za mu tashi alkufru ta'rifuhu anwa'uhu na ga wancan satin farkon shi ne muka tsaya ko eh haka ne ko taba'akin da tawa da taku ba iri ɗaya bane ba alkufru ta'rifuhu anwa'uhu alkufru babin da zai yi bayani dangane da abin da ake ce makafirci ta'arifuhu mai ake nihi da kafirci anwa'uhu kuma zai yi bayani dangane da nau'ikan kafirci na farko ta'arifin kafirci ma da yace al-kufru fil lughati at-taghtiyatu was-sitr idan aka ce alkufur a yaren larabci ana nihin attaghtiya abinda aka lullube sa wasutur da abinda aka sitirce shi attaghtiyatu wasutur da abinda aka lullube ko aka boye shi akan ce da shi alkufur a yaren larabci wal kufru shar'an diddul iman amma idan aka ce kafirci a shari'ar musulunci shine kishiye imani fa innal kufra adamul imani billahi wa rusulihi saboda shi kafirci shine kin yin imani da Allah madaukakin sarki da manzannin shi bi ma'ana wannan shine kafirci kenan ka ki imani da Allah subhanahu wa ta'ala sannan ka ƙi yin imani da manzannin Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa'un kana ma'ahu takzibun am lam yakun ma'ahu takzib duk guda ne tare da tare da ƙin yin imani da Allah da manzan shi akwai ƙaryatawa ko babu ƙaryatawa bi ma'ana mutum ya ce ni ban yi imani da Allah da manzansu amma masu yi bince ƙarya suke yi ba an gane ba ƙarya ba ce ba haka nan ne gaskiya ne addini gaskiya ne amma kawai ba ne bin yi imani da Allah ba bin yi imani da manasa ko ya gaskata ko bai gaskata ba sunan shi me kafirci saboda ya ƙi bauta ma Allah ya ƙi imani da Allah ya ƙi imani da manzannin Allah gaba da yansu بل شك وريب أو إعراض أو حسد أو كبر أو اتباع لبعض الأهواء الصادة عن اتباع الرسالة كي قنقنتما da shakku da kawar da kai da hasada ko girman kai ko ko bin wasu soye-soyen rai wanda suke kasance maka wata katanga da za ta hana ka bi saƙon Allah wannan duka kafirci wa in kana al-mukazzibu a'zamu kufran duk da cewa mai karyatawa shine mafi girman kafiri wanda ya ce addinin nan duka ƙarya ce ya fi wanda bai yi ba amma bai ce ƙarya ba ce ina fata an gane ko wanda ya ƙaryata shi ne mafi munin kafin wa ga zalikar jahidul mukazzib haka mai musu mai ƙaryatawa hasadan saboda hasada ma'astiqani sidqar rusul tare da tabbat cewa manzanni gaskiya ne kamar kaga yahudawa yahud babu wanda yake su sanin cewa addinin musulunci gaskiya ne babu wanda yake su sanin cewa annabi muhammad shine karshen manzanni sun sani a littafinsa yana nan rubuce sun sani me yasa suka ki imani da shi hasada keta da hasada ta hana yahudawa su karɓi musulunci bayan sun tabbatar da cewa annabi muhammad manzan allah ne kuma shi ne zai zo da addini na ƙarshe haka fir'aun fir'aun ya ƙaryata addini ya ƙi karɓar shi a hannun annabi musa tare da yana da imanin cewa addinin nan gaskiya ne ya sani shi da kanshi cewa annabi musa shi ke da gaskiya amma girman kai ya hana shi ya sabka ƙasa ya karɓi gaskiya shi yasa Allah ya ce wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa sun yi musan gaskiya sun yi musan ayoyin Allah amma zukatansu sun tabbatar da gaskiyar cewa wannan ayoyin daga Allah suke kenan kaga kai musan imani da Allah kai musan imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda girman kai ko kyashi ko kyama tare da kasan gaskiya wannan ma kafirci abu na biyu anwa'uhu nau'ikan kafirci alkufru nau'ani kafirci nau'i kala biyu ne النوع الأول كفر أكبر يخرج من الملة نوعي نفرقه كافرتي ببا da kan fitar da mutum daga cikin musulunci wa huwa khamsatu aqsam wannan kafircin babba ya kasu kaso biyar alqism alawwal kufr takdhib kaso na farko kafircin ƙaryatawa bi ma'ana mutum ya ƙaryata addini ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam والدليل قوله تعالى دليلا هكا فدا الله مدوكين سركي ده yace ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء اليس في جهنم مثوى للكافرين Allah ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba babu wanda ya kai zalunci sama da wanda ke kirkira ƙarya ya dangana ta ga Allah bi ma'ana ya ma Allah kishiya ya Allah abokin tarayya to in akwai mafi zalunci a doron ƙasa bai yi kamar shi ba aw kazzaba bil haqqi lamma ja'ahu ko ya ƙaryata gaskiya yayin da ta zo mishi Allah ya ce alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin shin a cikin wutar jahannama babu makomar kafirai ne ai tabbata makomar kafirai tana nan Allah ya tanadinta ga wanda suka kafirce mishi masu ƙaryata Allah masu ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ko kuma masu dangana ma Allah ƙarya ta cewa yana da kishiya wannan kafirai ne Allah ya tanada musu ta gobe kiyama shine nau'i na farko kenan kafirci nami ƙaryata ka ƙaryata manzan Allah ko ka ƙaryata ɗaya daga cikin manzannin Allah idan ka karyata annabi ɗaya daga cikin dukkan annabawan da Allah ya turo ka makka karyata annabawa dukan القسم الثاني كفر الإباء والاستكبار مع التصديق كسونا بيو كافر تشينكي دا جرمان كي تارد قسكة أبندا كي مسلم تشيني mutum ya ƙi ya yi girman kai tare da ya san gaskiya al'amari wa dalilu qawluhu ta'ala dalilin haka fada Allah madaukakin sarki da yace wa id qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al kafirin Allah ya ce wa id qulna lil mala'ika tana yayin da muka ce ma mala'iku usjudu li adam ku yi sujada dan girmama annabi adam fasajadu dukkan su sai suka yi sujada illa iblisa aba sai shedan ya ƙi sujada Allah ya ce wastakbara yayi girman kai wa kana min alkafirin sai kasance daga cikin kafirai kenan kaga wannan nau'i na wannan kasan na kafirci kaso ne na kaki kai girman kai game da gaskiya bayan kasancewa tabbata wannan abu gaskiya القسم الثالث كسونا أكو كفر الشك كافر تين الشك وهو كفر الظن واندسين كافر تين زتو بمعنى كي كان شك النبي محمد صلى الله عليه وسلم annabin ne da gaskiya ko kuma kan ba annabin ba ne kai dai baka sani to wannan kafirci kenan ina fata mun gane annabi da Allah ya turo maka za ka yi yaƙini ne tab cewa manzan Allah ne ka yi aiki da duk abin da ya zo da shi amma idan ya zama to kana shakku kana zato to wannan lokacin kai har yau ba musulmi ba ne ba wa dalilu qawluhu ta'ala dalilin haka fa da Allah madaukin sarki da yace wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو, يحاور وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن, لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا wannan aya ta zo tana ba da labarin wasu mutane ne guda biyu wanda ɗaya daga cikinsu Allah sai ya ɗaukaka shi ta hanyar ba shi arzikin gona dangi ne guda biyu Allah sai ya mallaka ma gudan arziki ya ba shi gona kuma ya bunƙasa gona ya cika ta da 'ya'yan marmari da za a yi amfani da su na gona wa dakhala jannatahu mai gonan nan da ya shiga gonar shi wa huwa zalimun li nafsihi alhalin yana mai zalimta kanshi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada da ya shiga sai ce ba ni zaton wannan gonar za a rasa ta har abada bi ma'ana idan tana nan ba za ta gushe ba har abada kenan ba za a yi mi ba eh waye fahimci magana ba za yi kiyama idan ka ce wannan gonar za ta tabbata a nan har abada ba za ta ƙare ba bi ma'ana kenan ba za a yi ba ba za ta shi kiyama wanda in aka tashi kiyama ba wani abin da zai yi saura a doron ƙasa zai ƙare kullu shay'in halikun illa wajhahu lahul hukm wa ilayhi turja'un sai ce ma azunnu an tabi da hadhihi abadan sai ce ba ni zaton cewa wannan gonar za a neme ta a rasa ta kaga ai shakku ne yake game da ni tashi alqiyam sai fito abin hili ya ce wa ma adhunnu sa'ata qa'ima kai ba ni ganin cewa ma tashin kiyama zai faru wala irrudut wala irrudut wala irrudut rudittu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalab yace kaddara ma za a tashin alqiyama da zan koma wurin ubangiji na da za na samu mafi alkhairi sama da wannan gonar tawa a matsayin canji can gobe kayama bi ma'ana in ma za a tashi kayama in na je can zan samu mafi alkhairi sama da wannan gonar tawa a matsayin masanya gobe kayama qala lahu sahibuhu a wannan lokacin abokin tattaunawa da shi yace mishi wa huwa yuhawiru alhalin yana tattaunawa da shi akafarta billadhi khalaqak yanzu za ka kafurce ma wanda ya halicce ka min turabin daga turbaya thumma min nutfatin sannan daga digon maniyi thumma sawwaka rajula har gashi ya daidaita ka ka zan namiji mutum lakinnahu wallahu rabbi yace to ka sani ni fa Allah ne shine abun bauta na la ushriku bi rabbi ahadan bazan hada bauta Allah ba da kowa bi ma'ana yana mishi nasiha game da shakku da yake bisa lamarin tashin alkiyama yace yanzu haka kafirce ma wanda ya halice ka da turbaya sannan da dugun mani kenan kaga ashe shakku game da tashin alkiyama menene kafirce No. القسم الرابع كسون هدو كفر الإعراب كافر تينا بعد بايا نكا كودكي كما بأي دكي بمعنى كاجي labarin cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ga addinin musulunci sai ka ce kai ba za ka shi ba ma bale ka shi abin da zai bata maka rai za ka je ka shi anan ga maka kawai baka shurara ba ma bale ka shi abin da zai takura ma a rayuwa wannan kafirci ne na mi na ba da baya ba kama shurara saƙon da Allah ya sabko ba bale ka shi abin da ake so da kai na kai ko ka bar shi wa dalilu qawluhu ta'ala dalilin haka fada Allah madaukin sarki da yace wallazina kafaru amma unziru mu'ridun lalle wanda yake su kafirai ne dangane da abin da ake musu gargadi da shi mu'ridun suna masu kau da kai ba sa shurare ma bare su shi wanda ke nuna kaga ka ƙi shuraren manzancin annabi game da abin da ya zo da shi na saƙo wannan kafirci alƙismul khamis kaso na biyar kufurun nifaq kafirci na munafici wa dalilu qawluhu ta'ala dalilin shi da Allah madaukakin sarki da ce zalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun zalika hakan ya kasance bi annahum amanu cewa su sun furta cewa sun yi imani da baki kawai sun makafaru sannan suka ɓoye kafirci a cikin zuciya fatubi ala qulubihim a dalilin haka sai Allah ya rufi akan zukatansu fahum la yafqahun ba za su taba fahimta imani ba wannan hali ne na munafikai kenan zai zo cikin ku yarda da ku ya ce shi ma ya imani ya yi sallah ya yi zakka ya komi tare da ku amma a zuciya bai yarda da musulunci ba ya yi hakan ne domin ya ba ran shi kariya da dukiyar shi ya amintu tare da musulmi wannan nau'i ne na kafirci shi ko kuma kaso ne daga cikin kashe-kashen kafirci wannan kenan shine nau'i na farko daga cikin anwa na kafirci wanda ya kasu kashi biyar wanda dukansu kafirci ne babba duk wanda ya sifanta da ɗaya daga cikin wannan sufofin guda biyar ya zama kafiri kafiri babba da zai fitar da shi daga cikin musulunci annau'u thani kufrun asghar nau'i na biyu na kafirci kafirci karami wanda bai kai na farkon ba kenan la yukhriju min al-milla baya fitar da ma'abucin shi daga barin musulunci wa huwa al-kufru al-amali shine malamai sukan ce da shi kafirci na aiki idan aka ce kenan kafirci na aiki sabanin kafirci na mi na kudirin zuci ai a aikace ne yake munaficin ba a kudirtace ba a kudirtace ba a kudirtace ne ba yake yake aikata munaficin wa huwa adh-dhunub allati waradat tasmiyatuha fil kitabi was sunnah kufr ko kufra wanda kafirci na aiki shine zunubai wanda dalilan Qur'ani da sunna suka zo suka ambace su da sunan kafirci laifuffuka ne amma Qur'ani da sunna sai suka ambace su da sunan mi kafirci saboda munus wa hiya la tasilu ila hadd al-kufr al-akbar malace wannan laifukan ba sa kai mutane zuwa ga kafirci babba مثل كفر النعمة المذكور في قوله تعالى إن ونن كافرشن كرمي كما كافرشي من نعمة ودى الله يأنبتات كم فأدش ديتشي وضرب الله مثلا قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله الله يأتي وضرب الله مثلا وما الله يابق مثالي qaryatan aminatan wata alqarya da take cikin aminci mutma'innatan tana cikin nutsuwa ya'tiha rizquha ragadan arzikinta yakan zo mata yalwatacce ba su da damuwa min kulli makanin daga dukkan wuri arzikinsu na zo musu fa kafarat bi an'umillah sai suka kafirce ma ni'ima ubangiji Allah ya yalwata musu rayuwa ya ba su nutsuwa babu tashin hankali babu tsoro arziki na zo musu ta kowane bangare sai suka kafirce ma ni'imomin Allah maimakon su gode mishi maimakon su girmama shi akan wannan babban ni'ima da ya ba su ta kwanciyar hankali da arziki sai suka mai da sakamakon godiya a matsayin kafirce ma Allah a matsayin yin sako da zanubai da abin da ke kama da haka wannan kaga kafirci ne amma ba babban kafirci ba karamin kafirci Allah ya maka ni'ima daga cikin ni'imominsa maimakon ka gode masa sai ka saba masa kaga wannan nau'i ne nami na kafirci amma kafirci karami ba babba ba misali Allah ya baka karuwa ta da arziki ne daga Allah wani ne zai maka kyautar mutum ba Allah ba akwai babu Allah ya maka ni'ima ta aure Allah ya maka ni'ima ta samun wani abu wanda zai faranta maka rayuwa da ka ji daɗi maimakon ka gode ma Allah ka yawaita ibada da ambatan ubangiji sai ka zo ka tsira saban Allah a madadin wannan ni'imar da Allah ya baka kaga wannan menene kafirce ma ni'imar Allah ce kafirci ne amma karamin kafirci wanda bai fitar da ma'abucin shi daga bar musulunci ومثل قتال المسلم المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر كما ياك مسلمي wanda ya zo cikin faɗan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce sibabul muslim fusuqun zagin musulmi fasikanci ne wa qitaluhu kufr yaƙan musulmi ta hanyar bugon shi da fada da shi kafirci kaga wannan aikin shari'a ta sifanta shi da mi eh kafirci saboda munin shi ba wai dan wanda ya fada da musulmi ba ya kafirta daga ran ya zan kafiri a ya aikata laifi mai muni wanda har shari'a ta ambace shi da sunan mi kafirci wa mithlu al-halifi bi ghairi Allah kama kuma rantsuwa da wani Allah قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زعل الله تقرأ دا أمنش الله استبتع قريش يتشي من حلف بغير الله كفر أو أشرك دوان دي رنس إذا ونن الله يا كافرتك ويا شركة كاقوان اللفظ ما أنا كافرتي دا شركة أنا نفن كافرتي كرمي دا شركة كرم هنا فاتا من قين أنكي تريون أبوكو eh sosai mun mance hadisi guda nan ba yace wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam haka cikin fadan manzo Allah tsira da mace Allah subhanahu wataala gare shi da yace la tarji'u ba'di kuffara kada ku koma bayan wucewa ta kafirai yadribu ba'dukum riqaba ba'd ta yadda shashan ku zai dinga sara wuyan shashi bi mana ka ku ringa yakan junan ku bayan na bar duniya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tarji'u ba'di kuffaran sai a cikar ku dawo a bayana kuna matsayin mi kafirai aga saboda munin abin shari'a ta sifanta shi da mi kafirci a ce musulmi na yakan musulmi wa mithlu al-half bi ghayri Allah kamar rantsuwa kuma da wani Allah shi ma kafirci ne amma karamin kafirci kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man halafa bi ghayri Allah ko man halafa bi ghayri Allah kafara aw ashrak فقد جعل الله مرتكب فقد جعل الله مرتكب الكبيرة مؤمنا حقيقة الله مدوكاكين سركي يا سنيا مي أيكة ببالي في يا سنيا مش سونا مؤمني يا ميدش مؤمني قال تعالى الله مدوكاكين سركي يتشي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ai kaga wannan ayyukan da aka ambato hadisan ga tun daga wancan hadisin da yace sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufr da wanga hadisin da biyo bayan shi la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd da wanga man halafa bighayri llahi faqad kafara aw ashrak duka ayyukan da ke cikin wannan nusus na hadisai laifi ne babba kabira ce daga cikin kabaya ina fatan kun gane babban laifi ne irin ga hadisan ne 'yan boko haram suka yi riko da su gagam suke kafarta musulmi tunda shi gagar ba wani karatu ba galibi 'yan boko haram ba wani karatu ba suka yi suka zamna gaban malamai suka fahimci addini da ya ji wanga hadisin sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur da ya kuna fada sai ce gaba dai kun yi mi kun kafarta annabi ya ce la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd sai da kuna fada tsakankaninku duka kun yi ridda kaga wannan mummuna fahimta ce ina fata mun gane saboda kaga wannan aya Allah ya ambaci mai aikata manya-manyan laifi da sunan mumini yace ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl ya ku wanda kuka imani da Allah an wajabta muku yin kisasi game da wanda aka kashe muku kaga Allah sai ya ambaci wanda yayi kisan da sunan mi mumini da wanda aka kashe da tsunami mumini ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani da Allah kutiba alaikum alqisas an wajabta muku yin qisasi shine ramuwa gwalgwadon yadda aka maka fil qatla dangane da wanda aka kashe mu kenan musulmi ya kashe musulmi to Allah ya wajabta yin qisasi shi ma a kashe shi kamar yadda ya kashe wancan amma gaba daya da wanda yake kisan da wanda aka kashe sai Allah ya ce musu ya ayyuhal ladina amanu wanda ke nin masu imani kenan kan ka dauki wanga hadisan kai tsaye ba tare da ka tantance ma'anar su ba kamar yadda shari'a ta ba su ma'ana sai ka ta kafirta musulmi wanda kuma hakan kuskure ne falam yukhrij alqatil min alladhina amanu Allah bai cire wanda ya kisa ba daga cikin wanda suka yi imani waja'alahu akhan li walil qisas kai Allah sai ya sanya wanda ya kisa matsayin dan uwa ga waliyin wanda aka makisa mutum ne aka kashe mishi dan shi ga wanda ya masa kisa ce sai Allah ya ce wanda ya kashe maka dan uwan nan naka shi ma dan uwan kai ne wanda ke nuna kaga ba kafirci bane kafirci babba da zai fitar da shi daga mi daga musulunci inda kafiri ne babba da zai fitar da kai daga musulunci Allah ba zai ce ma kafiri dan uwan mi ba dan uwan musulmi ba shi yasa cikin suratul tauba Allah yake bada labarin kafara sai ce fa in tabu wa aqamu salata wa atau zakata fa ikhwanukum fid din idan suka tuba suka tsaye da sallah suka ba da zakka to ‘yan uwanku ne ami a addini haga ‘yan uwantaka ta addini nan kuma Allah sai ya ambaci wanda ya kisa ya ce ɗan uwan waliyin da aka ma kisa da ya nuna maka su bin duka musulmi ina fatan an gane dai magana ko eh yau eh faƙala sai Allah maɗaukin sarki ya ce faman ufiye lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan faman ufiye lahu min akhihi bi ma'ana mutum ne ya kashe maka dan uwanka kaga qisas ya kamata ai ko bi ma'ana a kashe shi irin yadda ya kisa shine qisas mutum ya cire mutum hannu a cire masa ya yanki mutum shi ma a yanke sa ya kashe mutum shi ma a kashe shi shine qisas to amma akwai madadin kisasi shine mi ka karbi mi diya zaka iya sabka daga matsayin kisasi a baka mi a baka diyar dan uwanka shine Allah ya ce faman ufiya lahu min akhihi duk wanda aka yafe masa ta bangaren dan uwansa wane ne dan uwansa wanda aka makisa wa aka yafe ma wanda ya kisa bi ma'ana kenan su duka ƴan uwan menene ne ‘yan uwan juna ne a cikin mi a musulunci bi ma su duka musulmi ne da wanda ya kisan da wanda aka fi kisan faman ofiye lahu min akhi duk wanda aka yafe masa ta bangaren dan uwansa da ya kashe masa dan uwa fattiba'un bil ma'ruf Allah ya ce sai ku bibiye shi wurin ya ba ku diya bil ma'ruf ta hanya mafi kyau kar ku takura masa kar ku hana safutawa wa ada'un ilaihi bi ihsan shi kuma wanda zai biya diya a matsayin yayi kisa to yayi kokarin ya bada wannan kudin na diya ba tare da ya bata lokaci ba kina kaga Allah sai ya sanya dan uwan wanda aka aka ma kisa da shi wanda ya kisan ɗan uwan wal muradu ukhuwatu din bila rai mala yace abun nufi nan da aka ce dan uwansa to to ‘yan uwantaka ta addini ko shakka ba wa ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa in ta'ifata ne minal mu'mini na tatalu fa aslihu bainakuma idan aka samu jama'a biyu ƙungiya biyu minal mu'mini na daga cikin muminai iqtatalu sun yaƙi junansu fa aslihu bainakuma to ku yi sulhu ku daidaita tsakankaninsu an kasayya ko ba yi ba eh sai Allah ya ce wa in ta'ifatan minal mu'minina wanda ke nuna kisa kabira ce daga cikin kaba'ir ba kafirci bane wanda ke fitar da wanda ya kisa daga cikin musulunci sai ka ɗauko wanga hadisan da suka wuce sai ka aza su kan ayan nan sai ka fahimci me ake nihi da wannan kafircin a kalkashin haka sai ka gano ashe nan kafirci karami ake nihi ba babba ba tunda can ai manzo Allah sace sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufr sai ya ce maka anan kafirci ne karami saboda ya kan musulmi tsakankanin junansu manzo Allah ya ambace shi da sunan kafirci dan ya nuna muku munin shi amma Allah ya ce wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahum ina fata mun gani yawa ila qawlihi yazuwa fada Allah da ya ce a cikin wannan sura innamal mu'minuna ikhwatun kusan cewa kawai mumunai yan uwan juna ne a musulunci fa aslihu baina akhawaykum baina akhawaykum ku yi sulhu tsakankanin yan uwanku intaha min sharh at-tahawiyya bi ikhtisar malaci daga nan zancen ya kare ya dauko shi daga cikin sharh at-tahawiyya wa mulakhas al-furuq bain al-kufr al-akbar wal kufr al-asghar takaitaccen bambanci tsakanin kafirci babba da kafirci karami ina ga an fahimci kafirci babba da karami ko to bambanci tsakankaninsu na farko annal kufar al'akbar yukhriju min al-milla kafirci babba yana fitar da ma'abucin shi daga barin musulunci saboda kafirci babba imma ya zamanto ta hanyar baki fada kai da halshenka ko kuma aikatawa kai ko kuma kudiri abin kai a zuci zaka iya firici ka kafarta kamar zagin Allah la shakka fi wanda ya zagi Allah sunan shi kafir yayi ridda ya bar musulunci sai fa inda wani uzuri yasa ya zagi Allah kamar wanda aka tilasta shi kafirai ne suka tsare ka ko wasu 'yan fashi suka tsare ka suka ce ba za su barka da rayuwarka ba sai ka kafurce ka zagi Allah ko ka zagi manzon Allah kana da zaɓi ka mutu akan haka ko shakka babu ka ka zan abin karɓa wurin Allah ka jajirce ka ce ni ba zan zage su ba sai dai a kashe kai ka san zaka je bakunta mai kyau wurin Allah gobe kiyama ko ba gaskiya ba amma idan kana da rauni ka biya sadaki ka kai balis ana tsammanin sa rana kuma ga shi kai ka sa aika kaza su ko shakka babu sai ka tsarkake zuciyarka ka faɗi da baki kana kyashin abun a zuciya ci da sa maka kai illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sai wanda aka tilasta tare da cewa zuciyar shi tana cike da imani an ci da saka haka aka mauna sahabi daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka sa shi tilasta ya aibata manzon Allah azaba da kuna da wuta ta sa sai da ya furci mummuna game da annabi ya zo yana shaida mishi ga abin da ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai zuciyarka lafiya lau baka da matsala in dai zuciyarka lafiya lau baka da matsala to sai wannan wannan shi kada yake da uzuri ko kuma wanda ya kan mantum yake ce mishi kan rashin hankali ya shiga wata imuwa ya samu kanshi cikin wata damuwar da hankalin shi ya fice shi a wannan lokacin sai ga wata mummunar kalma amma haka kawai ka zagi Allah ko ka aibata Allah ko ka ga magana mummuna ga Allah ko ga manzon Allah wannan kai kafirci kafirci babba ko ka zagi musulunci ko ka zagi wani sha'ira daga cikin sha'irul islam kai izgili kai izgili da geme kai izgili da daga wando da ake kai izgili da masallatayya ko wani abu daga cikin sha'irul islam ridda ce kafirci ko da dai dan wasa ne ba wai da gaske kake ba babu wasa game da haka ina fata mun gane da ka zo ɗaya daga cikin al'amuran musulunci da nihin wasa ai dariya ka yi ridda a wannan lokacin ka kafarta babu wasa game da addini wannan zai nuna maka hadarin haka wasu sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna tahiya kan hanya suna fira sai wasu shashe ke ce ma shashen su ba mu taba ganin mutane makwadaita masu sanci kamar sahabban annabi ba mu taba ganin mutane matsorata ba idan aka hadu da yan adawa kamar sahabban manzo Allah sai wani ɗaya daga cikin sahabbai da ya ji su sai ce sai ya ji ya ga manzo Allah ga magana da suke faɗa tare da su yake daga jihadi yake kuma mummunai ne kahin ya je mala'ikar jibril ya sabko Allah ya turo shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za su zo wurin ka suna masu neman uzuri la ta'taviru kace musu babu wani hanzari kad kafartum ba'da imanikum kun riga kun kafarta bayan da kuna da imani wannan magana ita ta kafirta da wanda suna zamne ba su ce komi ba ba su yi inkari ba da wanda ya faɗan Allah ya haɗa su lokaci guda ce kad kafartum kun kafarta dukan ku kaga hadarin yima musulunci ko addini izgili kenan sai ka kafarta baka da labari ko ku a aikace ka taka qur'ani mai girma ko ka bula shi ko ka sa shi cikin wurin datti da kazamta saboda neman wani bukatar duniya don sihiri ko tsaki wannan ridda ce da kafirci ina fata mun gane ko ka kudurce wani abun da ke sabanin musulunci a zuciyarka ka kudurta cewa kawai babu Allah ko zama to kana shakku game da samu Allah ko game da samu ko game da kasancewa Annabi Muhammad manzon Allah ne wannan kaga duka menene kafirci ina fata mun gane eh isgili da geme mu isgili da geme mu eh a wasa daban wasa daban kan mutum wasa ka rike geman shi daban ko ka hasala ko ɗanka ne ka kama gemin shi kana son ka mishi ladabi ko wani abu daban amma ka ce wanga geme naka kamar kaza kamar ciyawa ko fensu ko wani abin da ke kama da haka wannan ridda ce wannan ce so da geme sha'ira ce daga cikin sha'arul islam ko hijabi ko abin da ke kama da haka ko niqabi kai izgili akan su duk bai dace ba in mai geman ne kake zolaya ba geman ba yana da sauki sama da a ce geman kake zolaya ina fata mun gane yawwa na farko al-kufr al-akbar al-kufr al-akbar yukhriju min al-milla kafirci babba yana fitar da ma'abucin shi daga musulunci wa yuhbitu al-a'mal kuma yana rushe ayyuka duka wal kufr al-asghar la yukhriju min al-milla kafirci karami baya fitar da ma'abucin shi daga musulunci kun ga bambanci tsakankaninsu mutane guda biyu suke fada musulmi duka annabi ya ce menene wa qitaluhu kufr la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd kaga duk manzo Allah ya ambace shi da sunan mi kafirci amma kafirci ne karami bai fitar da ma'abuci cikin musulunci sai dai a ce ya aikata babba daga cikin manyan manyan laifi mai muni tunda Allah ya ambace shi ko manzo Allah ya ambace shi da sunan mi sunan kafirci sai dai bai fitar da ma'abuci shi daga barin musulunci wala yushbitu al'amal kuma wannan fadan da za a yi ko wannan abin da ke kama da kafirci ko ko wanda aka ambace da sunan kafirci karami baya roshe aikin mai aiki ba cewa daga yau aikin ka ya roshe kamar kafirci babba lakin yanqusuha bihasabihi wa yu'ridu sahibaha lil wa'id sai dai kawai yakan rage imanin mutum gwargwadon yadda yake laifi gwargwadon yadda zai rage mishi imanin shi kuma yakan bujiro da ma'abucin aikata manyan mai laifi sukan bujiro da shi game da wa'idin Allah kai kullun kana kan haɗari akwai yiwuwa Allah ya kama ka da azaba saboda kana aikata manyan mai laifi amma kan baka kafirta bambanci na biyu annal kufra akbar yukhallidu sahibahu fi nar kafirci babba yakan dawwamar da ma'abucin shi a cikin wuta gobe kiyama baya fita har abada suna yake cewa khalidina fiha abada su masu dawwama ne a cikin wuta har abada ba sa fita daga cikin wal kufr al asghar idza dakhala sahibuhu an-nara fa innahu la yukhlidu fiha amma kafirci karami har in ma'abuci shi ya shiga wuta to ba zai dawwama ba a cikin wuta har in ya shiga akwai yau ba zai shiga ba karan farko yana karkashin mashi'a Allah ya ga damar karan farko ya yahi masa ya ga dama kuma ya asabtar da shi gwargwadon irin laifin da yake aikatawa a rayuwar duniya to har in ya shiga wuta ba zai dawwama ba a cikin wuta wataran ceton masu ceto zai amfani shi wa qad yatubu Allah ala sahibihi fala yudkhiluhu an-nar aslan kuma mai yiwa Allah ya yahe ma mai aikata manyan manyan laifi ba zai sa shi wuta ba ma aslan kai sai sai sa shi aljanna bambanci na uku annal kufra al-akbar yubihu ad-dama wal mal kafirci babba yana halattar da dukiyar mutum da jinin shi idan mutum ya ridda ƙasar da ake musulunci wannan jinin shi ya halatta hukumar musulunci sai sun shi haddi a kashe shi ya ridda saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man baddala dinahu faqtulu duk wanda ya canza addinin shi ku kashe shi ina fata mun gane mutum da ya zagi Allah ya zagi manzo Allah hukumar musulunci sai su tsaya akan shi su zartar da hukuncin Allah akan shi a kashe shi ina fata mun gane kenan kaga babban kafirci yana halattar da jinin mutum kuma yana halattar da dukiyar shi dukiyar shi sai a sa ta cikin baitul mal a yi amfani gamame ga musulmi da ita wal kufr al asghar la yubihu ad-dama wal mal kalamin karamin kafirci baya halatta dukiyar mutum ko jinin shi kaga bambanci tsakankanin su abu na kudu annal kufr al akbar yujibu al adawata al khassa bayna sahibihi wa bayna al mu'minin kafirci babba yana wajabtar da adawa ta keɓance tsakankanin ma'abucin kafirci babba da mummunai Allah ya wajabta wa mummunai su yi kiyayya ta musamman ga kafirci ba kai ba shi ba kasan shi ba ka kamar shi ina fata mun gani yawa fala yajuzu lil mu'minina mahabbatahu wa muwalatahu wa fala yajuzu lil muslimina mahabbatahu wa muwalatahu walau kana aqrab qarib bai halatta ba ga masu imani su so shi ko su jibinci al'amarin shi ko da ya kasance mafi kusancin makusantansu ne menene ka wannan kafircin shi da kafirce mu Allah wa amma al-kufr wa amma al-kufr al-asghar amma kafirci karami fa innahu la yamna'u al-muwalat mutlaqan baya hana soyayya duka mutum mai aikata laifi yana yana sabo yana abin da ke kama da haka yana shan giya yana fada da mutane yana zagin mutane ba za ka kulla adawa da shi ba a cikin zuciyarka za ka so shi a matsayin musulmi ne sabanin wanda ya ridda kafiri ne ina fata mun gani bal sahibuhu yuhabbu wa yuwala mabucin wannan laifin akan so shi kuma a jimbanci al'amuran shi bi qadri ma fihi min al-iman gwalgwadan abin da ke cikin shi na imani ويبغض ويعادى بقدر ما فيه من العصيان za a ƙi shi a ɗaura adawa da shi gwalgwadon abin da yake tare da shi na sabo mutum ne mashayi mutumin banza fasiki za ka so shi gwalgwadon abin da yake da na imani yana sallah yana azumi yana zakka shi da cewa babu an bauta da gaskiya sai Allah nan Muhammad manzon Allah za ka so shi gwalgwadon wannan kuma ka ƙi shi gwalgwadon wannan aikin da yake yi na saban Allah kaga ba za ka hada shi da mutumin da yake sak ba sallah ibada girmama mutane ba zina ba cuta ba ya dara kaga ai ba dai bane ba kenan wanga zaka so shi gwargwadon imanin shi ka ki shi gwargwadon sabai shi ina fata mun gane lokacin kira bai ba annifaq ta'rifuhu anwa'uhu malati munafiqci ta'rifuhu ta'rifin munafiqci anwa'uhu kalan munafici kashe-kashen munafici kenan ko nau'ika na munafici abu na farko ma da yace annifaqu lughatan masdaru nafaqa yunafiqu nafaqa yunafiqu nifaqan yuqalu nafaqa yunafiqu nifaqan wa munafaqatan ma da yace idan aka ce annifaqu a yaren larabci munafici masdari ne da aka ɗebo daga cikin shi nafaqa akan ce nafaka yunafiqu nifaqan wa munafaqatan wa huwa ma'khudhun min wa huwa ma'khudhun min an-nafiqa wanda asalin sunan an ciro shi ne daga an-nafiqa wanda an-nafiqa ana nihi ahadu makharij yarbu min juhrihi ɗayan mafitayyan yarbo yarbo wani dabba ne kamar kusu yake amma shi kahonsa guda biyu ne da su yake tafiya yana da hannuwa ƙanana na gaba amma kahonsa na baya sun fi girma bai wuce girman kusu ba to an ɗebo sunan daga gidan shi saboda shi yakan yi gida ya masa ƙofofi daban-daban ya yi ƙofa nan ya ƙofa ce ya ji an ka taro shi tana ya fita ta can an ka taro shi tana ya fita ta can shine annifaq kenan yana kama da munafiki kenan baya da fuska nawa guda daya fa innahu idza tuliba min wahidin haraba ila al-akhar idan aka neme shi ta fuda guda sai gudu waccan fuda guda وقيل هو من النفق وهو السرب الذي يستتر فيه wasu malamai suka ce a aminan nifaq daga nafaqi ne wanda annafaq shine lunguna inda shi wannan kwarin yake samu ya ɓoye idan ka neme shi a cikin gidan shi yakan yi lunguna da wurare daban-daban in ka neme shi sai shige cikin lungu ka rasa shi ka baɗe a cikin gidan bi ma'ana duk kusan dai sana da kusanci da juna مالك أما النفاق في الشر فمعناه إظهار الإسلام وإبطال الكفر إذا أكتشي منافقتي أياران شرع مسلمتي shine bayyana musulunci da ɓoye kafirci mutum ya bayyana musulunci a hili tare da shi za a sallah tare da shi za a komi aikin hajji jihadi da komi tare da shi ake amma ya ɓoye kafirci a zuciyar shi wannan shine munafiqci ke izharul islam bayyana musulunci a hili wa ibtanul kufri wa shar da boye kafirci da sharri سمي بذلك لأنه يدخل في الشرع من باب ويخرج منه من باب آخر أنسان يمش سونا منافكي saboda yakan shiga shari'ar musulunci ta wata kofa ya fita daga cikin shari'ar musulunci ta wata kofar ta daban zai shiga cikin shi ta hanyar mi bayyana shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah da shi za a sallah da shi za a zakka da shi za a haji da shi za a jihadi za a yin komai amma kuma yakan fita cikin shari'ar musulunci da abin da ya kudure na kin yin imani a zuciyar shi yayi haka ne saboda wata bukatar shi amma ba dan ya yarda da Allah da manzon shi وعلى ذلك نبه الله تعالى بقوله أكان هكني ألا يفدكر, مت... يفدكر دمتاني تهني فدس ديتي إن المنافقين هم الفاسقون للي منافقي سوني فاسقي wanda abin da ake nihi da fasikai ai alkharijuna min ash-shara masu fita daga cikin shari'a wa ja'ala Allahu al-munafiqina sharran min al-kafirina kuma Allah sai ya sanya munafikai su ne mafi sharri sama da kafirai faqala Allah mulkin sarki yace innal munafiqina fi darkil asfali minan nar lalle munafikai suna mataki na ƙasa a cikin wuta saboda sun yi kafirai muni wa qala Allah mulkin sarki yace innal munafiqina yukhadi'una Allah lalle su munafikai suna yaudaran Allah ne wa huwa khadi'uhum alhalin Allah shi ke mai da musu yaudara su a kan tasu suna ganin cewa suna yaudara Allah ne shi kuma Allah shi ke mai da musu martani da yaudarar da ta fita su ina fata mun gani yawa yukhadi'un Allah suna yaudara Allah su munafikai wallazina amanu da wanda suka yi imani da Allah wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun ba kowa ba suke yaudara sai kawunan su alhalin ba su sani ba fi qulubihim maradun Allah ya ce a cikin zuciyarsu akwai rashin lafiya fazadahumullahu maradan sai Allah ya dada musu rashin lafiya akan rashin lafiyar su walahum azabun alimun bima kanu yakribun kuma lalle suna da azaba mai radadi dangane da abin da suka kasance suna yi na ƙaryatawa wannan shine sifata munafikai za su shigo lablab da sunan musulunci da komai suna tare da ku amma zukatansu tana tare da kafirai suna tare da kafirci da mushir da me yake cewa da shirka a cikin zukatansu suna yin haka saboda wata bukata sun san da cewa idan suka bayyana kafirci karara musulunci zai yaƙe su za a zub da jinanansu za a halatta dukiyarsu to amma idan suka shiga cikin musulunci suka bayyana shi karara kaga ba za a yaƙe su dukiyarsu ba za ta halatta amma kuma su a cikin zukatansu munafikai abu na biyu anwa'un nifaq nau'ika na munafici annifaku nau'an munafukci nau'i biyu ne annau al'awwal annifaku li'tiqadi munafunci na kudiri wanda ake kudircewa a zuci wanda shine munafici babba kenan wanda duk wanda ke da shi ya kafirta ya bar musulunci malaci wa huwa nifaq al-akbar shine munafici babba alladhi yudhihiru sahibuhu al-islam wa yubtinu al-kufr wanda ma'abucin shi yakan bayyana musulunci ya koye kafirci a zuciyarsa wa hadha an-naw' mukhrijun min ad-din bil kulliyah wannan nau'in na munafici yakan fitar da mutum daga cikin musulunci ta gaba daya wa sahibuhu fi darki al-asfali min an-nar ma'abucin wannan munaficin yana cikin mataki na ƙasa a cikin wuta wa qad wasafa Allah ahlahu bi sifati sharri kulliha kuma Allah madaukakin sarki ya sifanta ma'abuta irin wannan munaficin da sifofi na sharri gaba ɗayansu min al-kufr na kafirci Allah ya sifanta munafikai da kafirci wa adamul imani da kin yin imani wal istihza'u bid-din wal istihza'u bid-din wa ahlihi Allah ya sifanta su da cewa suna izgili da addini da masu addini was sukhriyati minhu kuma suna yin sukhriya ga ma'abuta addini wal mail bil kulliyati ila a'da'id-din kuma suna karkata ta gaba daya zuwa ga makiyan musulunci makiyan addini limusharakatihim lahum fi adawatil islam domin su yi tarayya da su cikin kiyayya da musulunci wannan ita ce sifa ta munafikai wa haula'i mawjuduna fi kulli zaman malaci irin waɗannan mutanen akan same su a kowane lokaci akwai mutanen da kuna zaune da su manya ne masu makamai a cikin ƙasar suna da hulɗa da wasu kafirai da za su biyo ta kansu don su gurɓata musulunci da musulunci kuma haka yake rayuwa a biyo ta hanyar wani mai matsayi daga cikin wanda yana da kalmar da zai sa a zartar da abu a cikin ku a ba shi wani abu ba don komi ba don ya cutar da musulmi da mi da musulunci wannan kuma aikun ga zahiri ne abubuwa ga suna faruwa kwa ya sani a zo muku da wani tsari da ya ci karo da tarbiyyarku ya ci karo da addininku ya ci karo da al'adarku kuma bayan da za a yi za a zartar da shi a cikin ai kaga masu so a yi wannan abu ba su da kansu suke zuwa sanin shi a cikin ƙasa kuma ko su da kansu suke zawa ta ƙasan wasu suke biyan domin a lalata musulunci da musulmi a rosa tarbiyyar musulmi da musulunci wannan mutanen akwai su har yanzu ya zuwa tashin alƙiyam tare ku suke amma ba ku iya gane su Allah tsare mu su wala siyama inda indama tazharu quwwatul islam wala yastati'una muqawamatahu fi adh-dhahir yace balle ma lokacin da karfin musulunci yake dokaka kuma sun san da cewa ba za su yi ukokuwa da musulunci a wannan lokacin ba to wannan lokacin suke fito da munafici karara ga musulunci na bunƙasa ga mutane na fahimta addini kuma bayar da za su yi ukokuwa da su a wannan lokacin sai su biyo ta kan wasu don su rusa musulunci da musulunci فإنهم يظهرون الدخول فيه لأجل الكيد له ولأهله في الباطل كما ذاك سامي سنة سنة شغى مسلمتي أبيني بعدم قومي بدن سارة كيدي كمسلمي دا مسلمتي ولأجل أن يعيشوا مع المسلمين ويأمنوا على دمائهم وأموالهم kuma don su yi rayuwa kyakkyawar rayuwa tare da musulmi su amuntu ta hanyar dukiyoyinsu da jinansu fayazhar munafiq imanahu billah shi yasa zaka ga munafiki yana bayyana imanin shi da Allah wa malaikati da malaikun Allah wa kutubihi da littafansa wa rusulihi da manzannin shi wal yawmil akhir kuma yana imani da ran tashin alqiyama wa huwa fil batini munsalihun min zalika kullihi mukazzibun bi shi kuma tattare da haka ya zare daga cikin musulunci gaba daya yana mai karyata musulunci tare da ku da za a salla a yi annashuwa a yi yabo a yi komi da sun shiga cikin biran sai a zamna ana zagin musulunci da musulmi ana nemo wace hanya za a bi a karya su kaga wannan shine ainihin mi munafici la yu'minu billah baya imani da Allah a boye wa anna Allah takallama bi kalamihi bi kalamin anzalahu ala basharin ja'alahu rasulan linnas kuma lalle Allah yayi magana da maganar da ya sabkar da ita akan wani mutum ɗaya daga cikin mutane ja'alahu rasulan linnas wanda Allah ya sanya shi a matsayin manzo dan mutane yahdihim bi idnihi yana shiryar da mutane ne da izinin Allah wa yunzirhum ba'sahu kuma yana gargadin mutane game da ba'asin ubangiji azabashi wa yukhawifunahum iqabahu kuma yana tsoratar da mutane game da azaba Allah wa qad hataka Allahu astara haula'il munafiqin malaci hakikan Allah ya rigai ya ya yayi sitar wa'annan munafikan ya fuddo da sihili wa kashafa asrarahum kuma Allah ya bayyana sirrinsu wa kasafa wa kashafa asrarahum fil qur'an al-karim kuma Allah ya bayyana sirrinsu a cikin alqur'ani mai girma wa jalla li ibadihi umurahum kuma Allah ya bayyana ya bayyana ma bayishi al'amarin munafiqai li yakunu minha wa min ahliha ala hadha dan su kasance game da waɗannan munafikan da ma'abutan munafikai akan takatsantsa وذكر طوائف العالم الثلاثة في أول البقرة ألا يا أنبتش قنجوين دونيا قد أكتشكم فرق سورة البقرة المؤمنون دفرقوا مس إيماني والكفار دكافرين والمنافقين دمنافقين ده سؤال لا يبوء سورة البقرة فذكر من المؤمنين وفذكر من في المؤمنين أربع آيات sai Allah ya ambaci ayoyi guda hudu game da lamarin mummannai masu imani wa fil kufar ayatai game da lamarin kafirai Allah sai ambaci ayoyi guda biyu a cikin farkon suratul baqara wa fil munafiqina 13 aya amma game da sharrin munafikai sai da Allah ya ambata aya guda 13 akan su saboda me saboda hadarin su likasratihim wa umumil ibtila'i bihim saboda yawan su da kuma da yadda ake da yadda ake fama da musiba ta karkashin su wa shiddati fitnatihim ala al-islam wa ahlihi kuma da tsananin fitinar su akan musulmi da musulunci fa inna baliyat al-islam bihim shadida saboda musiban musulunci da su tashin hankalin musulunci game da munafikai shadidatan jiddan tana da tsananin gaske li'annahum mansubuna ilayhi وإلى نصرته وموالاته وهم أعداؤه في الحقيقة saboda kullum munafikai akan dangana su da musulunci akan dangana su ana musu kallon cewa masu taimaka musulunci ne tare da haka su ne tsantsayen adawan musulunci shi yasa suka yi kowa hadari a cikin mutane yukhrijuna adawatahu fi kulli qalib sukan fito da adawar su game da musulunci a cikin dukkanin launi na tahiyar na rayuwa sukan bayyana adawarsu game da musulunci da musulmi ya zannu jahilu annahu ilmun wa islah wa huwa ghayatul jahli wal ifsad malaci jahili sai kaga yana zaton cewa ai wannan ilimi ne da kawo gyara tare da cewa wannan shine tsantsan jahilci da banna idan kaga safa su zaka kyautata musu zato ne kace suna son kawo gyara ne suna son kawo ci gaba ne tare da haka babu wanda ya kai su banna a doron kasa so da ko ta shahata daban da take mawwala musu kuɗi tana ba su biyan bukata don su kawo cikas a cikin tarbiyyar 'ya'yan musulmi da musulunci lokacin kiran sallabe ba mala ce wa haɗa nifaku sittatu anwa wannan munafukcin nau'i shida na farko takzibin rasul sallallahu alaihi wasallam ƙaryata manzan Allah tsira da amince Allah su tabbata gare shi duk wanda ya ƙaryata manzan Allah a zuciya yana bayyana musulunci a hili wannan munafiki ne kafiri ne ya fita daga musulunci na biyu takzibu ba'd ma ja'a bihi rasul sallallahu alaihi wasallam ƙaryata wani shashi daga cikin abin da annabi ya zo da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ka ƙaryata saboda bai taɓi ba da hankalinka ko da rayuwarka wannan ma munafici abu na uku bugdur rasul sallallahu alaihi wa sallam kashi kana kiyaman manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi abu na hudu bugdi ba'd ma jaa bihi rasul kashi kana kiyama wani shashi daga cikin ababan da manzon Allah ya zo da su abu na biyar almasarratu bin khifad dini rasul sallallahu alaihi wasallam ka dinga farin ciki yayin da musulmi addinin manzo Allah ya samu kariya ko tawaya ko ya samu kasawa an aiki karin su an walakanta su ko amma musulmi wani abu da musulunci sai ka ci kana farin ciki kana jin daɗi kana albisha wannan sifa ce ta munafiki abu na gaba ko na shidda alkarahiyatu lintisar dinin rasul sallallahu alaihi wasallam ka ji kana kyama addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu dokaka ya ci nasara wannan makaga nau'i ne daga cikin anwa na nifaq guda shidda na ga lokacin kiran sallah yana zamu dakata abin da mu fada daidai Allah sami tare lada kuskure ko abin da ke kama da shi Allah ya fi mana gaba daya assalamu alaikum